إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين رشي الله سبحانه وتعالى يا قدر حضورهم مركز أهل السنة والجماعة عندك يوم بلكر كذا برن المغرب جمهورية النجار يومنا ثلاثة عشرين قوة سفر hijira shekara biyar wanda ya dace da biyar ga watan tara uku. yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da da ishirin tara cikin littafin bulul umra insha Allah cikin akwai ɗanwa da muka yi karatu da shi ya mun tambaya daga wani fahimci tambaya tana da alaƙa da karatun da muka yi sati da wuce ta masa'alar mutane guda uku wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai musu magana bai dubar su suna da azaba na ba shi amsa da wata ruwaya ta musulun wadda manzana sallallahu alaihi wasallam ke cewa ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر waccan na tsammanin waccan magana ce don annabi ya ambaci mutane guda uku wanda Allah bai musu magana bai tsarkake su suna da azaba mai tsanani ya ambaci shehun zafi tsoho latijo mazanaci kuma da malikun kaza wanda shugaba mai mulki kuma mai yawan karya makarici da ayyul mustakabir talaka mai girman kai amma da za ka ga girman kai raunin tsaya shi ba shi da shi kuma iya girman kai ne je abin da ya kamata ya samu wannan guda uku sirrin suke da wata nau'in azaba a wani wuri a nan ya kusa su kamar shi magana da ya muka tana alaƙa a cikin karatu na wancan darasi da muka yi wanda na ruwaye salasatun la yukallimu mun la yawmal qiyamati wa la yanzuru ilayhi wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim rajulun ala qadri ma'in bi falatin yamna'u min ibn sabil wa rajulun bai'a rajulan bi sin'atin ba'da al-'asr فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى ولم يطيع منها لم يفي wannan shine abin da dan uwa kenan ya tambaya na fice kenan a karatu da su anan annabi kan an boto irin wa'annan abawa ba dan fitan ya ci su kadai a ya ambaci wasu mutane guda uku wasu irin wannan azaba kuma zo ta ruwaya kuma ya ambaci su ma wasu dindai kalakin azaba guda ce su wannan na wannan darasi namu mutane guda uku wanda Allah bai musu magana bai diba su bai tsakake su shine ce mutumin da a cikin daji ya sha ruwa ya koshi ya yi ruwa ko dabbobi ko ya sha kuma ya hana wani dan wucewa ya hana shi ruwa shi ne a cikin uku wanda Allah bai masa magana bai dubo su haka da mutumin da ya yi ciniki da wani bayan da asar don wani muhimmancin lokacin kuma ya mai rantsuwa da Allah kaza na saya kuma alhali ƙarya ce ba haka kin bai saya shi ma wannan Allah bai diban shi wannan bai mai magana bai illa azaba mai tsanani da mutumin da yawa wani shugaba mubaya'a na goyon baya amma ya mai wannan goyon baya na yarda da shi ba don komi ba illa don yantiyar shi na duniya in ya samu abin da yake so a wajen shi ya cika wannan mubaya'a idan bai samu ba ya cika ba wannan shi ma ya cikin nau'in kalakin mutane guda uku wanda Allah bai diba su bai musu magana bai diba kuma ta kake su illa azaba da sanin gobe kiyama kenan wancan suna nan wannan ba suna Allah sai kenan darasin mu na yau insha Allah za mu tashi babul birri wasila ko nan da ko baban maganar kyautatawa da maganar sadar da zumunta shi ne kenan za mu insha Allah a yau darasi da ya gabata mun magana kan mas'ala ta tashi ka ba wani wurin zama wanda dai bayani ya gabata yanda aka hana ka tada wani ka zamna haka kan wani ya tashi kai ka zauna magana mafi kyawu magana take da alaƙa mamace da ba ita kuma daban take ta maganar in ya so a yi tsaye ita daban take ita ma tana daga cikin abin da hani ya zo a kan shi hadda wa'idi ga wanda yake so a mishin na ruwaya ta abu dawo da cikin asabu sunan cewa hadisin muawiya bin abu sufyan yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yakunu lahu nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu min nar duk wanda yake so in yazo da ma'anar ruwaya duk wanda yake so in yazo mutane su tashi tsaye tun daga duniya ya kama gidan zama a wuta kaga wannan ban zama kenan hadarin abun to nan wanda yake so a tashi mushi kaga irin kenan hadarin da yake ciki kurin dan akwai wanda zan ba tashi ba za ka laifi ne a kai haka ruwaya wadda ta shahara wadda ake mata wili kanta ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sa'ad bin mu'az aka zo da shi a saman jaki a yakin azab wanda an sun kamo hanya da shi akan jaki an kawo shi zai hukunci ga banu qureza wanda magana ce qumu ila sayyidikum ruwaya bukhari ko muslim wata ruwa ta kafa anzilu kuma duka ta tabbata waccan fa anzilu zana fassara kun ila sayyidikum to hadarin da yawa kana wasu suka yi tarifin kalma ta ila ta zuwa haka sa li da sayyidikum maimakon kun ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku ƙarar ruwaya fa anzilu dan an zo da shi akan jaki ba shi da lafiya yace ku tashi ga shugabanku zuwa ga shugabanku ku sabko da shi daga saman take to tarifin da aka aka sa umul lisayyidiku aka ce da sai kamar dan shugaban kai wannan shi da lamun ta'zim kenan dan girma shi daga nan aka soko maganar kenan kamar shari'a ce ma da dama a tashi dan shugaba ya zo wannan ruwaya tarifi ne ba ruwaya ta kaga maganar lisayyidiku ila ne ba ta girmamawa bace ba haka ruwaya cikin adab man bukhari ka ruwaya wadda anas bin malik ya cewa babu wanda muke so mu gani mu ji daɗi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ce idan ya zo ba mai tashi daga cikin mu dan mu san da yake kyamar haka a mai haka ke haka annabi kenan ba a mushi kuma dan ya kashe da makan haka haka kun kan tarwa da albaniya ka cin sirri sahiha ruwayoyi na magabata lokacin mamun daya cikin malamai magabata wanda mahmud ya shigo kasuwa shugaba ne an yi ci gaba daya an yi tsaye ga shugaba shi ya zamana sai su masu abokan zaman shi don su kare wani malam suka ci a ba shi da hankali ne ya ce a shugaba lahiya ta lau hankali na garas to kai ta waye ne kake tashi ya ce a ina karewa shugaba ne azabar allah ya kama shi hadisin ma'auya na duk mai so in ya zo a tashi tun daga duniya ya kama gidan zama a wuta sai wannan bawan Allah shugaba cikin shi ya mutu wanda dai abinda suka yi tsammani ma babu inda ya ciniki sai kantin wannan malami wanda kantar da kai dai magabata a takaice dai kenan wancan mas'ala ta tashi daban illa abinda ake cewa ita ta tashi wa'idi ya zo akan wanda yake so a tashi mishi amma mai tashi a wani lokaci idan baka tashi ba to sai ka samu matsala wannan garuwa ce ta sake daga tashi amma dai asali ka a tashi shi ya yi don kada ka halakar da mutum da sa'a babu libir wasila babu na kyautatawa da maganar sadar da zumunta وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه أخرجه البخاري yan wa bane sananne zumunta wanda Allah subhanahu wataala zaka ga in yayi magana bayan dan zumunta tana alaka tun daga tushe na uwayen kuma zuwa ga su wanda aka samu ta hanyar wannan uwaye arrahim annabi lokacin da Allah ya halicce ta ya ta ratayu da jikin al'arshi tana neman matsayi a wajen Allah Allah ya ce mata ki je duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi duk wanda ya yi girma zan yake alaƙa ta da shi a takaice dai tana daga cikin alƙwarai mai muhimmancin gaske wanda ta gobe kiyama tana daga cikin da ya ta da amana ana kawo su gihin sarari duk mai yanke zumunta bai wucewa lahiya ƙwarai abu ce mai girman gaske to nan daga cikin fadala ta zumunta a wannan ruwa ta bukhari manzana ke cewa sallar sallam ya ce man a habba din mai so an yabu su talahu fi rizikihi a yalwata mai arzikin shi wa an yi sa'alahu fi asarihi kuma a jinkirta mashi ma'ana kwanaki a ɗan ɗaga mai a ƙara mashi ya sa haka falyasil rahimahu ya sadar da zumuntar shi wannan mas'ala take biyo baya kusan ai gashi Allah ya ce fa za fa za ja ajalun la ta'khurun sa'atan la taqdimun na wannan kullu nafsin za ja ajalwa dai rayuwar wannan suna kawo ayoyi na Allah ya ce ya ajali ya zo ba a jinkirtawa ba karawa to ya za a nan wannan wuri ko wannan ruwaya aka magana karin kwanaki bayan an san kwanaki an kayyade shi to shi an ci abin da yake da aqida ta ahlus sunna da jama'a duk abin da yazo da nasi abin da ake nema tabbatar nasa ko da kai baka gano hikimar ba za ka yarda da wannan al'amari nan ya tabbata magana ce za a ƙara mai kwanaki illa fasara ta cikin magabata wasu na fasara cewa daga cikin ma'anonin shi yin albarka ga kwanakin duk wannan tawilin magana ce yin albarka da kwanakin to wannan shine tafsirin suke makan magana yanzu a'a shi Allah ya tabbata annabi ya ce za a kara kurin ka tsaya a nan ka huta ba kanka da wahala ta tawili wannan an ka ce magana ce hatta tilal mafuz akwai abin da aka ce ilimi aka ce al-ilmu mahatum ajrun mahatum da ajrun mu'allam ajali Allah rubuta komai an rubuta kwanakin misali shekara goma ko talatin ko arba'in amma dalilin sadar zumunta za a bashi kwana kaza duk cikin gallarar ne wannan akwai ƙarin kwanaki na musamman da allah yake ƙarawa dalilin sadar da zumunta ko da tsayana kuma nasu duka tabbata kakan kenan don haka haka ruwaya ta wata ruwa na musamman ke cewa ma min zambin ajidaru min an yi ajiyar allah ta'ala da sahabi hukubatar fi duniya ma ma da kharu fil akhirah ma'ana da ruwa ya ce babu wani laifi wanda Allah subhanahu wata'ala yake gaugautar da ga mai laifin a mai hukuba tun a duniya ma ma da kharu fil akhirah tare da irin tanadin da ya min lahira babu laifin da Allah yake gaugauta ka ba wa shi a duniya kama ka haka a lahira babu laifi mai haka kaman qati'atul zulm yanke zumunta ce lahin bai bari Allah bai bari da aji lahira sai ke cewa wa in a'ajala ta'at sawaban mana duk mahi gaugawa kuma lahin daga aikin lada wanda Allah ya gaugauta ya baka ladan shi ba kamar su ka kamar za ta zamta babu ɗa'a mai gaugawa a baka ladanta kamar sadar da zumunta kwarai tana da cin aiki da Allah ke so ya ce hatta yin ahalar labaisa da ya kunu na fukara ya kunu fajaratar fatar mu a malum ya ce za ka samu wata gida fami wata kusura duk da mutanen maza ne ba mutanen kirki ba ne ba a mata fatar mu a malum za ka ga dukiyarsu ta ƙaru kuma wa ya kaso adadu kuma yawan gidan suna albarka ba mutanen bare ba ne ba amma ce za su za su duki su samu dukiya kuma su yawa akan me ce akan sadar da zumunta Allah ya nama gida albarka kuma suna yawa kaga wanda ya tabbatar maka a ba wani tarihi bane albarka a karuwa ta wai kasaru adadu fatanmu amwaluhu ka kenan ta kenan nan sadar da zumunta a hili karara sadar da zumunta kurin yana sa a samu albarka ta arziki da tsarin kwanaki kwanan ka tsaya na kamuta shi ne wannan ruwa da bukari ya kawo cewa man ahabba an yaba su talahu fi rizikihi din mai so a yarwata mai arzikin shi wa yun sa'alahu wa an yun sa'alahu fi asarihi a dan a cik a ƙara mai kwanaki fali ya sigar rahimahu ya sadar da zumunta shi a kharajar wani bukari وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya shiga aljanna mai yanke zumunta shine qati mai yanke zumunta bai shiga aljanna za a ce wata ruwa da ta wata annamam bai shiga aljanna wanda yake annamam annamin duk wannan za mu san kullum a ce nassi na shari'a ko na abu na addini baka iya dokar guda kamar hukunci gaba daya ainihin baka ce ba bai shiga har abada ne ko kurfa shiga ka ce kenan a lokacin shiga da gwada shiga kenan sai ya je can inda bai so na ba su amma bai kwatanta cewa har abada ne bai shiga matuƙa mutum ba ka hurci ba wani abu ne ƙa'ida ce wadda take buƙar da kowa sun ta addini duk wanda yake ba shirka ba yake da Allah duk laifin da ka ja faɗi za mu yi ba kaza dauma kaza wuta azaba kaza in dai ba shirka ba ce ba ba ka hurci ba ne ba to kun ka ɗauko wacce magana ƙa'ida sananna bai doma wuta duk laifin da mutum ke yi matuƙa ba shirka ba ce ba sai dai a jima a wuta wani a jima kaɗan wani da yawa wani ba abin wani Allah gauta mishi babu da baka cikin baka da garanti tsakanin kai da Allah babu wani tsakanin kai da Allah na nawa amma in ya so tsakanin bawa shine malama ahlus sunna da jama'a suke cewa ne tatil mashi'a duk da ya mutu iya saban Allah wanda yake fasiki ne ko fajiri da mu ce a wajen ahlus sunna da jama'a ana cewa yana karkashin mashi'a ta Allah me karkashin mashi'a kenan yanda Allah da babu shi bakka shiga ciki kamar hukunci dan wuta ne ko ka ci dan aljanna ne cewa dan wuta dan aljanna ba naka bane hatta mai aikin kware baka ce wani aljanna ne eh muna mai hata wani Allah muna mai kyakkyawan zato muna mai hata ya muka za hata muke amma baka yankewa wani don iya ɗan Allah ka ce kurin aljanna ne sai kai mai kyakkyawan zaton haka muna fatan haka muna mai tsammanin haka amma yankewa ba naka ba ne saboda manzana yana raye sahabbai suna raye an wa wasu shaida ta aljanna ya ce a'a kuma an ga aikin ba haka ba ne zai misali ya wuce dai a ce mutum ya sahabi na har an je wajen yaƙi ya musan Allah an je yaƙi har a wajen yaƙi mai mutu amma ka ce ɗan wuta ne ka kan matsala ce to amma annabi ce ɗan wuta ne sallallahu suna mai barka ka wani shahidi wani shahada na ce kalla innahu fi nar a ɗan wuta ne shi na gan shi a wuta kan wata ɗan godo wani ɗan abu da sa takurin ɗan zani annabi aka bincika aka bincika cin kayan shi sai ga kayan kuma aka samu kayan a ciki wannan zane guda ne ina mai miliyan ko miliyaka akwai aiki yayi haka wani sahabi cikin tahiya sahabi ta ciyar su lai gaskiya wani ya bala'i ka wani ya caba ya kashe kahurai ya yi bala'i suna mai shaida kwarai ya yi bala'i a wajen da aka yi annabi ce dan wuta ne kudu an ta yi annabi ce dan wuta ne su kuma sun ga bala'i da ke aka wuri kasu yi ɗari da sabai annabi ce dan wuta ne aka cikin da haka zuwa da san ɗan jarida cikin buhari kwarwa ta zai musulmi sai ɗaya cikin habaita wannan abin da annabi da yana magana lalle kan da ilimi abin ya ba mu maki ya ce sai na rika bin shi tun da annabi magana duk mutumin bin da ba da shi ga me zai me zai bayan duk wannan kuma ci da mutane cike nan ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan aka zo ƙarshe kawai suka suka bi illa iya ƙwarfi tare sun suka ce rasu ya shahada ya mutu annabi ce bai mutu ba bai wani su ce bai mutu ba ha suka koma bai mutu ba shi wani sahabu kallon shi ke gami zai kurin can iya kallon shi bai bar shi ba kurin can sai gani bawan allah ya tashi ya aji kibiyar shi haka kurin ya hauta ya kashe kashi a shekara kashe kashi zai annabi allah ya kalla bai gaba ya sa abin da ake ciki ba ya zo ciyar su da wannan bawan allah ga abin da ya zana ce ashadu anni rasulullah na shaida ne manzon allah ne bayan mu shiga addinin sai mu imani a takaice ga wannan wani laifi ne babba na kisan kai amma da wama ce a wuta kaka wace bane shi a takaice dai bakkawa mutum shaida da wuta ko aljanna kai kai tsaye kan gaba ba da Allah shi mutum ba shi ta ba ciki iya cikin bashiyar Allah ba kuma magana wuta ya hiya ta Allah dole ko aljanna ba ta kabace ba sai da kyakkyawan zato wato kawai wani ya mugu mutuwa lai gaskiya mugu mutuwa ya mutu a gidan giya ko gidan karuwa ka san da ce mugu mutuwa tabbas ya mugu mutuwa ya cika ya mugu cika na cewa ne ya mugu cikawa a mutu dan wuta ne wanda kuma Allah zai Allah da bawan shi shine carbe shiga aljanna da yanke zamanta وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع نوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال مقتل بن شوبة كبار الأبار إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات hukukul umar ma'ana Allah ya haramta muku gujewa ko tawaye ko mace saba ma ma'aiwa kana ce al'aba aka ce umar aka dangana ga uwa Allah ya Allah mai girma da buwaya ya haramta guje ma uwaye duk abin da shake na rashin biyayya tawaye in ba umarninsu haramu ne a kanka don allah da ya magana a kan cewa an shukuri wani wani da ya ce ko wani ya masu an shukuri wani da ku gode mini ka gode mini wacce a wayanka waka da rabu kan ta abu biyu da iya ko bi wani da ya sana an ce halla mahi haƙƙi mahi girma akan bawa bayan haƙƙin allah da manzon shi su ne uwaye kuma a ce ka musu tawaye kaga abin ya muni kuma tabbas din mai hankali ya san matsayin ma'aiwa yadda a ce ɗa ya waye gari ya mama ya ba ta ci kurin kasan shigantakar ta kai gaya yadda uwa in maka gaban da aka maka ganda wata angogo ta kuma ta take wahala da da dan ta shaƙa wani da uba yanda yake kai da kawo ban Allah ƙarin shi ya ƙare ya je ya dawo ya je ya dawo ya kama ku dawa ya kama ku shinkawa ya kama ku ruwa ƙarin shi ya ƙare jina akan hidimar ku amma ya ƙare ƙarin shi ya ƙare ko ya buƙata ka ce a ko ka ce ya madame ka gaji ya gaji ya aiki ma wahala ta maka aiki ka sha kama gaji kuma mutum bale yaran mara wala ba mu irin ma masu matsala irin yaran mara su ne bale zamanin su gaskiya zamanin yara wala bu samu ladan waye gaskiya wayan kun suke halar su da ya inda da ka je ka ɗauko ruwa ka kai kaza ka yi kaza ka je gona ka yi noma ka mai kaza ka ɗauka mashi ina yana zai kurma ya kasa amma dai gurin an ka dogare na sami imani maka wani abu kuma kware suna sun cancanta gaskiya a tausaya musu uwaye uwa da uba kowa da nashi da haka kenan Allah ya haramta guje ma uwaye yace wa wa'adal banat Allah kuma ya haramta binne iya kashe iya da rai wa idhal mamulatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat take bayani a da su al'adar su ta zamani suna aibanta samun iya akan wani matsala ce wadda ta kasakanci ko dai an san dai da dai wancan suka ɗauki abin hatta kai wasu suna binne iya mace da ranta don gudun irin aibin da tsaron da kai musu mabishirari ce tsaron da kai musu mabishirari iya koyewa maki ya iya mace wa abin kunya ne ma ta wannan da abin da ta hadiya Allah ya haramta hakakin wa mana'an wa hatin mana'an na ma'ana Allah ya hana hana haƙƙin da yake kanka kenan hana abin da ya kamata ka bada da abin da Allah ɗaura shari'a na isa daga wani ne haƙƙi na Allah ne zaka da abin da yake haƙƙi akan ka bada kin badawa Allah ya haramta maka hana abin da ya dace ka bada wahatin kuma Allah ya hana roƙo neman abin da ba naka ba nema roƙo a baka tambayar haƙƙin da ba naka ba wa kariha lakum qila wa qal kuma Allah ya karhanta muku qila wa qal jita jita me ma'ana jita jita abinda babu kat akan shi an ce waye hudu ka kasa hudu a ina waye hudu shi ne kila wakar kenan haramu ne kila wakar da abinda ba ka ce ba ka ga inda ya fito shi ne kila wakar jita-jita kenan mutum ya guje ma jita-jita da abinda ba tabbas kan shi ina ga matakan horo ta mutum to a takaice dai kenan wa'annan ababe su ne annabi haramta guje ma uwaye da na yake cewa binne diya da rai da roƙon hana abin da ya dace gaba da da neman abin da ba naka ba ko haƙƙin da ba naka ba da jita-jita wa kasaratu su'al da yawan tambaya don suna ka tambaya ba ta abin da yawan tambaya ce masa'alar abin da bai wakana ba na kaza kaza kaza kaza ne wata abin a duniya ba ta wakana ba ta zo a zama a cewa tambaya to lalle a wancan zamani annabi yana raye annabi ka cewa mun yi sharrin mutane a zawo gobe kiyama wanda dalilin tambaye shi da a haramta wani abin ba haramta ba annabi hana yawan tambaya don a lokacin na sabkar da wahayi za ka tambaya ka sha mutane aiki kurin gara saba annabi ya ce ya rasu da Allah annabi ya ce sahabbai Allah ya farta muku haji wani ya rasu da fi kula am annabi ya ce ya ce hajin a kowace shekara to na rawa annabi ya ce mata kuna tambaya yanzu inda na ce na'am to aka tsara aka tsara kun iya na zai tambaya wata ko ta ke haji kurin haji kurin wata ka ka tambaya ko sau nawa ya ce zai haka ce ko ta kace wata iya kun iya haka annabi ya hana tambaya abinda ba ba kun tsaya na kuro ka za haram da kun tsaya na kawo ko shekara ya yi ba na kamar na kuro kake tambaya abin da bai zo ba kuma haramta dalilin dalilin tambayarka me ka yahudawa akan ashabul wannan bakara kuran Allah ce ko yanka sha azani ya kuro me Allah da Allah ta tawazza al-musali kan bizu inna la yamarku an tasabul bakara ko Allah sai ta kalo wa ummai ya ce ina makaɗin faratun na faratun labukar a wani katon sani ya ce budurwa ba budurwa ba ba ba tsohuwa ba budurwa ba fam alumatumarun fam alumatumarun ku yi abin ku yi kurin ku ce kudin wasu sani ya na tijuwa ita ba tsakatsakiya ba tsohuwa ba bayarin ya kurin guyanka fam alumatumarun a suka ce mahi kuka suka ce mamalawar ma musa ko mai da mai kamata ina safara faɗi launin tun nazirin an gaya musu kama kuma suka kai baka suka siya musa sai da baka saba alaina sanin iri ne mu musu ga wata ce an kare a ce dalilin tambaya an kare musu kuɗi kan abu amma farko kurin ku yanka sanya ina suka ga an kare kurin ku yanka sanya kurin ku yanka sanya ba ruwan tambaya cike cike ma ko sanya ce ko sanya Allah ce kenan dillin tambaya ka abun sai wani kan sanya malaman fiqh wasu za a zo a wani abun da ba ha abada bai yi a duniya kuma mutum zai shirya kwanan ha kai kaza kai kaza yanzu misali a cikin malikiya Allah ga rata musu ya ce mutum ne iya raka ta hudu a ta hudu sai tuna a raka'a ta ɗaya da ta tsallakinta ya bar fatiha a raka'a ta mai bi mata ta ɗaya da bayan ta ɗaya a wace ce ta harkon ce ko ta uku ce ya bar fatiha ko ba ka aiki lokacin da aiki ba za ka yi kudin ko a ce ya san a raka'a wata raka'a raka'a biyu ce ya bar sujada guda guda a kowace to ya mance a ta ɗaya ce ko a ta uku ko a ta biyu ya zai yi kuna ba ka aikata lokacin da aiki cewa canji ne ba wakar lokacin da canjin gaskiya abinda bai wa mahamudu aisha duniya wani abu abu ne wanda yake tsare wani abu a ce ayi ayi kai a yau da kashe daga nan a takaice dai kurin irin wani abin da babu shi shi na abin labin zubairu ne labin da cikin sabbai in kai mai tambaya kan wata musalolin kaza kaza kaza aka kaza mai hukuncin shi ya ce abin an yi a wani haka ya za a yi ita kamar aka zo ka tambaye ya yi matabbar zai wani tambayar kama tambaya ya ce abin da ka tambaye ni an yi a rasta a sauwa an haka abin ya za a yi ya ce ka bari in haka yanka zo ka tambaye ya ce wa ana abdullahi bin amur bin asa radiyallahu anhu ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam kan ridar lahi fi ridar walidai وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وساوي بن حبان الحاكم عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما يا بل النبي صلى الله عليه وسلم ياتي رضا الله في رضا الوالدين يردر الله تنا cikin yardar ma'aifa guda biyu وسخط الله في سخط الوالدين هوشم الله yana cikin mutuwa guda biyu wannan ruwaya na ga kwanan nan tana abin suke aikawa na abun sadarwa wani wasu masu suna cewa bai inganta ba eh maganar inganci su masu asalin maganar na ga suna tada abin na rashin ingancin ruwayar asali maganar da su suke magana akan madisinin mawkufi akan haka mahiyar malamai suka tsayi ya inganta babu shakka mawkufi ya inganta wanda suke magana kan shi akan hadisin marfu'i cewa manzon Allah ya ce shi ne yake da magana wasu wani malamai kamar sai kamar albanin maula ce wani ake magana Khalid bin Haris Khalid ake magana akan nashi yace sika ne amintacce mutum ne babu wani shubha kan shi babu wani shubha da haka ce ruwaya ta tabbata kurin ta tabbata mawqufu haka haka marfu'a hadisi kun ya tabbata hanyoyin inganta ruwaya ko da wani kama magana na yusuf binciken masala ne kan diba wani bangaren sanadin wasu malamai za su ka cewa amma jisus tabbas ya inganta kan cewa yardar allah tana cikin yardar ma'aikata wannan abu ne sananne wanda ina ga musallar sallam ruwaya tabbatatta wanda wani yake cewa ya rasulallah ina ga abdullahi bin mas'ud ne bin mas'ud ne yake ce ya rasulallah ayyul amal ahabbu ilallah yace salati bi waqtiha ce summa ay qal birrul walidayn summa ay aljihadu fi sabilillah kaga anan nabi ya ce tambaya aikin da Allah ya so ya rasul wani aiki ne Allah ya so sai ya ce mishi sallah akan lokacinta kuma wanne bayan wannan ya ce biyayya ga uwaye ta kwan jihadi fi sabilillah tabbas biyayya ga uwaye ko dolon aiki ce kuma magaba bayan haƙƙin Allah akan da haka kenan samun yardar Allah yana ƙarƙashin yardar uwaye da haka mai tambaya akan cewa wani zini ne kuma hin girma ai caye al-islamu billahi wa huququl walidain ko ya sa sa alai ta haka kurin abin da kuma tabbatacce ɓangaren sinadin ma ana samun yardar Allah cikin yardar ma'aifa guda biyu nan me yi ma'ana kawo ruwayar kenan mai son samun yardar Allah ya kula da hidima ga uwayen shi ya kyautata ma uwayen shi da abin da yake na jin daɗi yadda za ka yi babanka yarda da kai uwarka ta yarda da kai ta ji daɗin abin da kake mata a sama albarka Allah saka mata alkhairi kai yardarta da kai tana sa Allah ma da kai shi ne magana kuma za mu ga abu da yawa na gama labari kan muhimmancin biyayya ga ma'aiwa su samu daraja a wajen Allah ta haƙƙin ma'aiwa ko kyautata ma'aiwa kwarai abu ne wanda yake sannan sun Qur'ani da Sunna sun tabbatar da samun wannan matsayi a wajen Allah in dai kana ma'ana kyautata ma'aiwa to za ka sami yarda Allah haka kuma idan kai bari kuma ana samun hushin Allah dalilin hushin ma'aiwa guda biyu kasi hushi da kai na yanwa akwai ta masala da take wakana a kan ma'aiwa yawan allah gama kada ma'aiwa kowa halin shi daban-daban akwai ma'aihi wanda yake mara haƙuri ko mara godiya akwai yansu marasa tausayi ɗan bakin tukur bakin na shi yayi amma bai huta amma wasu su matsi ne mishi ma alhalin gani ba ba wani abu da ya raga musu amma suka neman sashi abin da ma bai zama wajibi kanshi ba to kaga irin wannan Allah bai kama ka kan irin addu'a su ko rashin goje su kai naka kai naka Allah ya san kuma zalunci su suka ba zalunci kuma zalunci dan su ma ai akwai haƙƙi kai ma ba wannan Allah su ma akwai haƙƙi akan su akan su na na ma'adalci sai su galza maka su ma Allah yana yi kama sai mahaifin kansu ina ya kama Allah ya kama ɗaya kan ya kama ba kan shi ta haka a takaice irin wannan abin ko da same ka kai kanka husaka da akwai masu husaka uban irin wani masu shan godiya zai ga neman shi ma ya hau ko ya gushi iya mai bai gani ko ya gani bakan magana ko ya mazagin shi wannan kana cikin jarabawa ne don da Allah gama da uwaye marasa godiya masu zagi to ka san kana cikin jarabawa kakka biya su kai haƙuri gurin ci jarrabawa eh baka ce adam akwai matsala wani zai kasa haƙuri sai ɗauka kamar wani ke zage shi ko kamar wani ke mu'amala bai gode ba a iya haka za ka mutu ko bugun kai kai haƙuri gurin haka sai sai kawai ka ji muli gurin na akwai uwaye haƙu wasu ke wasu ko a kanan allah tsina maka albarka ma to shi allah tsina maka shi allah sa wani ita ta ce allah tsina maka to shi Allah ya ta gaskiya Allah ba zalimi wani ba ko da da kake maka Allah bai tsine maka mataka ba layin ka wani ba to amma he kai lahi to kuma wannan ka ka gama yawo amma ka kai iya ka abin ka musu eh a bashi hakuri ba ya ba ya ba ba ka yana ba babu hakuri eh kan da abin da sai Allah bai gama kai wannan shi ne magana kan haka nan ko mun sha bayani uwaye su jewa su uwaye suke neman sa misali da a samu ko wani ubanka ko kana ubanka ko kai uwanka ko kana uwanka ko wani uwa cikin dangi sai musu da sai su ce sam ka yanki alaka da shi don mu akwai wannan kun zai ce ma duwan da ya taimaka ma wani Allah zai mai albarka na zai mishi ko zai mai albarka kuma zan mu dan wanda ne uwa da ba ne ba ko kuma a cikin ɗaya ta ware wani a ce duwan da ya ma wani kaza ban yayi mishi ba ta hana ka zumunci duk wannan ba su da haƙƙi ko ko ba ko uwa zumunci da Allah ke ya gama shi ba sai baki a kasuwa balle a hostel din ko ka saida zumunta wani abu ne Allah ya riga ya gama dan uwanka dan uwanka ne annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai ya rasulullah ina da ɗan uwa ni a shida muka tauna ni ina sarar da zumuntar su amma suna yanke min alaka ba su da lewa su yuna le ina kyauta musu na muzguna min ya rasulullah zai wace ce wace ahlum alaiya wace ahlum alaiya ina ina ina haƙuri amma suna mun jahilci manzala ce in gwamnati kama kamata ku in haka kake da kawo din kamar kake wani fa kana mata sifin mal yace kaman kana sa musu toka ne mai zayi a baki kuma wala zar ma aka inna Allah ya alaka sahiran ko kai kuma Allah bai kushe ya taimaka ma kansu Allah zai tabbaki ka kansu ka ci gaba da musu suna halaka da kansu dan me anan kai kaka ce dan su mutane manzala ne fasa yanki a kai kaka biya zumunci iya nan kyautata musu manzala ka cewa ni da Qurayshawa iyakar suna cutar da ni ya ce amma ce zan ci ƙoƙari ta sa abu labi bala da zan ci gaba da sanya wannan tsaurin kan suke kan zumunta ta su zan ci gaba kyauta musu duk da kawure ne ka hurci bai yanke zumunta ba ku gane wannan ko ƴan wana ne ƴan gargajiya ne ko ƴan bid'a ne ko ƴan bid'a ne zumuncin ku yana ku gane da magana ko dan bid'a ne ko shirka yi zumunci iya nan bangaren zumunci daban ko bangaren soyayya daban mutaka ba ya kai kawuri ma wanda ba aka ba ba aka bai ana da ba ana kyauta mishi ba kawuri ma ko haka shawa musulmi suna kyauta mu'amala da wasu kawurai kai wanda yawa daga gaba da gaba suka suka musulmi da suke yara aikin su kenan kawurci bai yanke zumunci zumunci yana kuwa haƙƙin ka da yake kai shi dan uwanka ne baka ta na bid'a ne shikenan mushriki ne ma ba wannan da shi a dan uwanka ne ya da wani haƙƙi na zumunta tsakanin haka manzo Allah ya ce zan ci gaba da zumunta gyara zumunta take tsakanin din suka zaki zan gyara ta shi ma tana mai wajaji kare haka ne a kaka wasa ka ci gaba da kyauta musu kai Allah zai taimake ka kansu eh nazar ma aka minan nazirin ra'ayi batun azaka inda ka ta haka to kuma Allah Allah zai tabbaki a kansu zai baka rinjaye ya tabbaki kana kullum kana kafa ta zaka bada na ka takaice kenan uwaye ba su iya raba zumunci ba su hana kama nasu in dai dan uwanka ne ko kane ko uwa ko dan uwansu wanda ne kananta ne ko kan wata koyarta kana babanka ne uwanka ne kaga dan uwan shi ne to duk da cewa dan uwan shi ne kai ubanka ne bai da haƙƙi hana ka taimaka mishi illa maka ku karo da shi gurin ka kiyo ya gaba shi a koyi gurin ce ka kai hudu gurin kai ga kowa shi ne amma kaka biya kaka ce ko ka biya kaka ce san ba ba a a mu ka mu kare ba a mun ci shi ko eh can ruwaya lafazin da muka tsallake hadisin mu ga da shoba da ya ce manzo Allah ya ce inna Allah harama alaikum huquq ummahat Allah haramta muku guje mu uwaye wa wadil banat da turbidi diya mata wa mana'an wahat da roƙon hana abin da ya dace gaba da da roƙo abin da baka hakki kanshi wa kariha da kuma kila wa ya karanta muku jita jita wa kasa da yawan tambaya wa da'atar mal da bata dukiya gaskiya bata harar dukiya lushar gwamnati wa wala tusirfu ci da sha ko a ci ko a sha ana kai gashi kai banna da abin da bata dukiya ne haramu ne da abin ko a yashi misali a Hausa alubazanci eh raka musu ta bazira haka ya alubazanci ala ta alubazanci kanu kan shabi ala ka ta masu alubazanci bayan washe dan ne kenan alubazanci haramu ne shine kenan shine da'atul mal kenan lalata dukiya bata dukiya na shi ma haramu yanzu dai karshen hadisin mu ridallahi fi zadar walidain yardar Allah tana tare da yardar uwaye ke da uwaye ka samu wadda Allah ke ta samu yadda uwayen ka haka ana samun hushin Allah ta hushin uwaye akhrajahu tirmidhi wa sahahu ibn hibban al-hakim wa an anas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه مثلا مثلا كده رواه البخاري متفق عليه manzon Allah ke ba labarin cewa hidiyar rantsuwa wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda rai na kiyaye shi in Allah ke la yu'min abd la yu'min abd bawa ba zai da imani hatta ibn jali ma min nafsi sai ya so mu makwabci shi abin da yake so ma kanshi duk da akwai ma aka yi da haifa min nafsi ko ta dan waka ce aka shi makwabci aka ambaci makwabci eh makwabci ma dan annabi ce ma za jibril shi ne tijar bangun alaka jibril ya mun wasiya da makwabci za ta rinta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan zamanin ma za a ce makwabci zai gado yanda ake mun wasiya makwabci makwabcin ka annabi ce sai dan zamanin ma za a ce makwabci zai gado kenan kware makwabci ma yana da haƙƙi kuma annabi ce bawa bai cikakken imani baka imanin ka bai cika ya kaso makwabcin ka irin abin da ka so makanka kaga nan duk abin zai kai cutar da makwabci haramu ne kuma annabi ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min idan ta uku ta wayar rasulullah ya taɓa yin asara ya ce allazi la ya kun jaru ba wayi tsawo annabi ce na rantsi da Allah ba shi da imani na rantsi da Allah ba shi da imani ta wayar rasulullah ya taɓa yin asara ya ce wanda makwabcin shi bai amince wani abu na cutarwar shi duk wannan cutar da makwabci annabi ce bai imani kaga nan babu bayan na ma'ana ake amara ya irin hululu kashin gurin gullon ba ka hanya ya wuce ta kai ka bayan gidan ka zuba bayan gidan ka ya wuce ya je kuma kauci da makauci biyu da sun tsallako sun tagu da ga wani shi a ta haka ya fata ma wani ya wuce ya mai ma Allah ya sa da sa annabi ta takwado mai arta la'anain wata ku yi tsoron a wajen wajen tsinuwa guda biyu a ya kama da kasan itaciya da kan hanya ko annabi ya hana biyan bukata ce a inuwa da kan hanya yanzu ya ce biyan bukata ya kashe ka da gudanar da wuta rufe ne sun bukata ta wuta rufe ne wani ma da gashi ai mari dai dai ne annabi ce wurin tsinuwa ne to ke mutum tsina maka zaka abin zaka suna ta kama ka dan ka zalunci gaskiya mutane mun san da ba hai mai riba ko rubu ta kamata mutum mai imani ka san ya zama gurin ka yi ramirin na kowa ka kwale ka shi ka zubda duka wurin zubdawa amma mutum zaka shi daya ya gurin shi ya mutu nawa ya ga kofin kamata nawa wallahi wannan lalaci ne ba daidai bane ba ba na bahimi bahimi ne ba kai kaga mutane imani ka tausaya mutane ka yi rami aka mutum shi daya za ka so gobe kowa da rami shi amma shi dai kurin ana tsoro wani magana a cibe ki wasu bata sai bar gullun shi ko akan titi gulle ka iya Allah na ba musulunci bane ba annabi ya hana biyan bukata wajen hanya kaki hanya to ka dade ne biyan bukata ba da gwalalo sai وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال أن تزاني بأهل تجارك متفق عليه عبد الله بن مسعود كي يتشوى مزانا صلى الله عليه وسلم يتناوى مزانا تنبيه na tambayi manzana sallallahu alaihi wasallam ayu zamb azam azini wanne ne mai mai girma zini wani zini ne mai girma yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak huwa khalaqak kasanya ma Allah kishiya alhali Allah shi halice ka ba wancan ma da ka gama da Allah kuma yace he nace sun ai to kuma he wani zini bayan wannan yace an taƙatula wani daga kashe ta an yi a kula ma'aka ka kashe ɗanka don tsoron ya ci da kai ma'ana kashe iya dalilin talauci imma kashe ta imla ko kuma imla da Allah hana ko tsoron talauci ko don kai talaka ne Allah ya magana akan hana kashe iya tsoron sun zo su talauci ko kuwa kai talaka ne duk wannan Allah ya tabbata mana arzikinsu a hannun sarki Allah ka ciyar da su da kai uban gaba daya nan duk da mu a can za a can da kashe a cikin gangariya wannan ya karanta da kai hatta magana masu aƙida cewa in ka aihudiya ba za su rayu ba ko kai talaka ne talauci kanka hidiya da yawa aihudiya da yawa yana sa talauci amma a rasa ma abincin noma ire-iren wannan abubuwa da yawa na aƙida tana nan duk da ana rena abin kwarai amma sun yi kamfan abin ya ce kunnan mata lalle za ka magana Allah ce annabi cewa yin banza ba kula da tattu to musulunci da ya ce ai wa ya ce a tarbiyya ko tarbiyya daban nawa suke mawadata in suka lalace nawa suna haka da nawa da kace masu kuɗi ne ko bisa mallaka amma iya yin duniya ne kaga talaka inda mai tarbiyya da kaje nawa ga gida Allah ta da kuma su zuma azama a cikin dai wannan zuma ya take wani gidan gaba ɗaya ma magana tarbiyya daban magana kuma lalaciya daban ba a yawa take gaskiya mana tarbiyya daban wannan lalaciya tarbiyya wannan lalle laifi ne shi wanda ya ce annabin da ya magana ayun kuma ya magana tarbiyya wajibi ne amma ba su da alaƙa da aihuwar da magana talauci talauci daban in ya zo daban ko lalaci daban an ta babu mai maganin mutu zuciya babu askanci da mutu zuciya ka ta mutu ko ba cike baka yi baka yafi rankari Allah ba ɗan adam komi na rayuwa sama ƙasa Allah ya ɗan adam zai rayuwa sama ƙasa kun ga gani abin a hili ƙarara abin kishi ne na lalaci ne su masu magana duk suke magana ne kadiba abin suka mallaka kadiba yawansu da suke ci su koshi su sha sai kuma muna muna nan yan kadan kin amma su su ba mu da abin da muka akan Allah ya na arziki a sabaka muna da shi in wurin noma din mine ne amma kana nan kana kuwan kadan ne sai aka maka daga China daga India kwana can sa matsala duniya ta shinkawa India ta rihi kasa India ta China yawa India ta China yawa masu miliyar da 'yan kai ma sun kai mai ɗari biyu 'yan kan sama sai nigeria yawon gaba daya 'yan kan indiya ma 'yan kan 'yan gyaran su yi nigeria gaba daya amma su ci su koshi su aiko wa nijar sai kan kasan kenan ba abu da bana abu eh ga su can su yan china sun kawo china da ba magana ba ko japan duk anan gizo kawo su kuma su da ban gani ba da yawan su ka abin kenan ba abin ne ba kaskanci ne kuma a sama baka iya baka iya shikenan an sama rabanci baka iya ba shikenan na Allah shi da mu da Qur'an yace kashe danka tsoron ya ci da kai kuma yace kuma yemi yace an tuzana bi halalta jaraka kai zina bi halalta jaraka halila mana da kai zina da mata makwabci duka zina da mace haramu ce amma aibin ƙara cin haƙƙin makwabci shi aka magana laifi akan laifi kan zina ga cin amana ta makwabci ka yi zina da matar makwabcinka وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قيل وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه فيسب أمه ويسب أمه فيسب أمه nan abinda yake cewa annabi sallallahu alaihi ya ce mina na kaba'ir iya daga cikin manyan manyan zunubai a ce kabira layin da ke dirme da mutum a gidan wuta shatan marajul walidai mutum ya zaki uwayen shi jin haka ne suka ce ya rasu da yanzu zai yi ala sabbin rujuwa da zai zai yi mutum ya zagi uwayen shi suna da abin mai hala ashe wata hanya ce wani nau'in zagi ne ba ake zagi ne injiyar ba kai tsaye ba ta wata hanya ce da baka zagi su kai baka baka ba manzala ce na bari mutum kenan zai zagi uwayen shi ya ce subba ba rajul ya zagi uban wani fasubbu rajul abahu shi wancan mutumin ya zage uban shi to yanzu kai da ka zage uban shi ya rama kai ka zage uban ka fasubbu mu ka zage uwar wani fasubbu mu shi ma zage uwar ka anan menene ne wai sai mutane sai mun ga mutum fasara kenan kurin in na zage ka in ka rama ko zage uwar shi a ba ko zage uwar shi ba kai zage uwar ka albadi azlam na'am na'am ruwa cikin sai musulmi manzon ke cewa al-mustabbani ma qala fa'ala albadi hatta atadil mazlum mazana ke cewa masu zagi guda biyu ce fa'ala albadi laihi iyakan wanda ya fara zagi sai in wanda aka fara wa ya fice guda da ido kenan da ake cewa ka zage na rama a kai zage kwashin gaba ne zage wa kai da nini da nama ce kai zage wa zage rama ce ni ne ke wanda ya fara zage ne mace shi ne mai laifi ne mace albadi azalam المستباني ما قال رواه مسلم masu zaki da abin suka fada yace fa'alal badi wa annabi laihi yaka wanda ya wara shine anan yayi kabira da ya zagi uban wani wancan sai ya rama to shi zagi uban shi shi za a ba laifin zagin mai ba wanda ya rama ba wannan haka ne na Allah ta famar da alaƙa fatar da musulma ta dare wannan nasin qur'ani da suna da abun da rama ci dume rama bai mai rama bai da hida ce ya kulshe ko bige da kai na bige ka balle magana zagi ku tuwo ka wannan kuma ku tuwo sama hanci ko sama hanci ni ne wawai mai dake wanda wanda fara ni rama ce duk wani abu da ka takura da kawai mutum in dai rama ce shi bai lai kai ina wuce gona da iri to amma ya yayi shi in ya iya amma ka da hakuri yayi kada ya ce rama to kai ne mai lahi kai ne na warko haka nasu yake karara wannan cewa wai kada gina zaki ko zaki uwan shi ba ko zaki uwan shi ba wanda ya fara zaki shi zaki uwan shi haka nasu yake karara wacce mugu fahimta kiran zai ce maka wai kai ma kalle da karama a kuma nasu ne karanta na hadisi sun sai musulmi al mustabani ma qala masu zaki guda biyu da abin suka wada fa Allah badi hatta tal mutalu kullahi ya kawai da ya fara sai shi wanda aka fara wa ina wata ya huce gona da amma zaki da ya biyu wai zaki ubanshi ko zaki ubanshi ubanshi kaga ya fito da ba amma duka kai hakuri shi ne wannan shine abin da yake wannan ruwaya ta hana zagi to naga muna iya tsaya nan amma dai a takaice dai mu san da cewa zagin uwaye kabira ce kuma shine kabirar da annabi da mutum zagi uwayen shi to zagin uwaye ka zagi uban wani rama ita ka zafi uwayenka kai tsaye Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته